أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة جماعة المسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya ba mu ikon na sabke wannan farali na asuba a cikin jam'i da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya babu larin da ke ciki kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya karfafe mu a kai a yau muna safiyar lahadi 12 ga watan rabiul awwal hijiran wanzu Allah sallallahu Alaihi wasallam daga maka zuwa madina tana 1446 wanda ya daidai da 15 ne ko? na batu da 15 ne ko? 15 ga watan tara na shekara 2024 miladiya kamar yadda muka saba karatun wannan littafin mai albarka ta haji sharh tasawir aqidatul islamiyya littafin fikihu aƙida littafi da ke karantar da mu tauhidin sallah aƙida ingantacciya aƙidar manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbai a yau za mu tashi shafi na 52 al-asl rabi shine ko wannan kuma shine darasi na 34 insha Allah al-asl rabi babu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma mu zo asali na hudu da malakin zai mana bayani shi kuma shine na ƙarshe zai mana bayani kuma akan babi da yake bayani akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya matsayin suke a wajen ahalus sunna wal jama'a malaika ce ta wasada ahalus sunna wal jama'a fi hadal bab baina shi'a wa baina al khawarij ahalus sunna wal jama'a game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har yanzu sun kasance tsaka-tsakiya tsakanin 'yan shi'a da kuma hawarijawa duka waɗannan ƙungiyoyi na addini ƙungiyoyi na firakun dalal ƙungiyoyi ne na ɓata a cikin tafiyar addinin musulunci wanda mazala sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani kafin ya rasu da cewa saboda haka nasara sun karkasa yahudu sun karkasa 71 nasara sun karkasa 72 ya ce wannan al'umma ta yi ta kuma za ta karkasa har saba'in da uku ya ce kuma dukkansu wannan saba'in da biyun wuta za su je sai guda ɗaya daga cikinsu aka tambaye musahabai suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wacce ce yace ma hana alaihi wa sahabi wannan hanya guda ɗaya da za ta tsirata da mutum ita ce hanyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake akanta da sahabansa wannan ita ce hanya mai tsira to yau ya matsayin sahabbai suke a waɗannan ƙungiyoyi game da waɗannan ƙungiyoyi shi ne malaci ta wasu da ahalus suna wal jama'a fi hazin babu ahalus wal jama'a sun zama tsakatsakiya a wannan babi bayan shi'atu wal bayan alkhawari tsakanin 'yan shi'a da khawari jawa yaya amu yake ya ce fa shi'atu kaga 'yan shi'a wa minhum rafida daga cikinsu kuma akwai rafidawa mana shi'ar ma ɓangaren rafida ghalau fi haƙƙi alibaiki ma'ana sun fice iyaka sun azarɓaɓiya fiye da ƙima game da iyalan gidan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam kamar suwa ka Ali bin Abi Dalibu a wuladihi kamar aliyu dan abi dalib da 'ya'yansa sai suka yi azarbabbiya suka fice gona da iri radiyallahu anhu yadda Allah tabbata a gare su mi suka ce ce fadda'u anna aliyan radiyallahu anhu ma'asumu ma'ana suka yi iddi'a'i suka yi ikirarin cewa ai aliyu bin abi talib Allah ya kara masa yarda shi ma ma'asumi ne ne ma'asumi in an ce ma'asumi wannan isma kadai Allah ya sanya ta ga annabawa kadai babu wasu la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru kamar da Allah subhanahu wataala yayi bayani game da mala'iku ba sa saba wa Allah bisa abinda Allah ya umarce su kuma suna aikata abinda Allah ya ce ma'ana annabawa ne kadai Allah ya sanya ma isma kariya ba sa yin laifi ga Allah subhanahu wataala ba sa kurkursu amma in ba haka ba duwan dan adam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ta kullukum khata'un wa khairul khata'ina at-tawwab dukkan wani dan adam mai kuskure ne biyayye mai kuskure shine mai tuba ashe ga aldabi'a dan adam kuskure ashe idan mutun yayi kuskure ba abun mamaki bane ba saboda haka miye fiyayyen wanda ya kuskure shine ya tuba ya istighfari zuwa ga Allah ya gyara musamman an mashi nasiya an gane da shi taukatu ba mutum ya yi girman kai kuma ya ƙitu ba zuwa ga Allah to kuma shi ne haɗari kuma hallaka amma asalin adam mai kuskure ne to a nan kaga annab sallallahu alaihi wasallam a cikin al'ummarsa shi kaɗai ne ma'asumi Allah su manta lasin ya ma'asumi baya laifi shi kaɗai Allah ya bashi wannan kariya amma duk wani wanda ba annab sallallahu alaihi wasallam to ba ma'asumi bane ba, ba. to a nan 'yan shi'a rafidawa sai suka yi azarbaɓiya suka koɗa aliyu suka kai shi matsayin da allah bai kai shi ba su ma kuma sun yi haka don cima wani gurinsu in ba haka suka yi ba za su cima gurin nasu ba a rabu da guzuma ne a harbakar sana ana so a cima wani guri ne me suka yi sai suka ce ai aliyu ma shi ma masumi ne shi ma yana da wannan isma'i wa annahu ya'lamul gaibi bayan ma haka kuma suka ƙara suka ce ai aliyu ya san gaibi wanda shi kuma gaibi Allah subhanahu wataala ya ce ko annaba ba sani ba sai abinda Allah ya sanar da su qul ya qul la ya'lamul gaiba illa Allah Allah da kanshi ce babu wanda ya san gaibi sai Allah subhanahu wataala duk duniya babu wanda ya san gaibi sai Allah subhanahu wataala sai kuma in ya sanar da manzanninsa ko annabin sallallahu alaihi wasallam to su kaga sai suka ƙara azabarabiya ma sai suka ci ai aliyu shi ma kanshi ya san gaibi wa ya zubulla wa annahu afdalu min abi bakar wa umar kuma sa'anan suka ci ai aliyu bin abi dalib ya fi abubakar ya fi umar bayan ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai faɗa haka ba su kansu abubakar umar sauransu duka gabaki daya ba su faɗi haka ba shi kan shi aliyun da suka jingina ma wani abu bai faɗa ba karshe ma ali bin abi talib da suka jingina mishi abu shi ne ma ya musu hukunci yake kakkashe ya kakkashe su wasu da cin su wa man ga wa min gulatihim man yadu uluhiyya daga ciki ma kai akwai wanda suka yi azabbiya ya zubillah har ma kai ta suka yi aliyun ma Allah ne daga cikin yan shi'a rafidawa wanda suke azarbabiya ma alim ma kai suka bashi allantaka bayan ma kenan har ya fi ma annabi sallallahu alaihi wasallam kenan an zo gurin inda suke so su wal khawarij su kuma khawarijawa jaffu fi haqqi ali radiyallahu anhu fa kafaruhu wa kafaru muawiya bin abi sufyan radiyallahu anhuma wa kafaru kullu man lam yakun ala dariqatihi to mun ji yanzu matsayin yan shi'a rafidawa sun yi azarbabiya kun ga ga inda suka kai har sun kololuwa karshe ma suka ce ali masumi ne bayan daga nan wasu suka ce a'a ai ya san gaibi kai bayan ma suka ce a'a yafi abubakar yafi umar waɗanda ma suka ƙara haukan nasu da haukan da ya darki saboda ta kai musu karo sai suka ce ai ma kai shi ma Allah ne wa zubla kamar yadda nasara suka yi iddi'ai in allantaka ga annabi isa to su ma haka yan shi'a rafidawa su kuma hawarijawa jafufi haƙƙin ali su kuma yan shi'a sun yi azarbabiya to su kuma sai suka dankwasar da haƙƙin ali bin abi dalib su kwata-kwata ma ba su ba shi ma daraja ba ba su ba shi muhimmanci ba radiyallahu anhu fa kafaru su hawar jama sai suka kafarta aliyu bin abi talib wa kafaru muawiyah bin abi sufyan kuma suka kafarta muawiya bin abi sufyan sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk a lokacin su ne aka samu jayayya tsakanin aliyu da muawiya ba akan halifancin ba muawiya ya ki mu ba ya ga aliyu bin abi talib shi kuma saboda yana tuhumar aliyu bin abi talib da jinin usman bin affan ma'ana da shedan ya shiga ta wannan bangaren ya kawo ta asibanci to saboda haka su anan kwata-kwata ma tukun sai suka kafirta aliyun suka kafirta muawiyan gabaki daya radiyallahu anhuma yadda Allah tabbata a gare su kuma dukan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda a ka'ida mu kame baki gaba duk abin da ya faru tsakaninsu dan daga cikinsu akwai wanda Allah subhanahu wataala ya masa bishara tun duniya da aljanna to ya zaka yi da su daga cikinsu akwai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani ɗan mutane sun je yakin badar su kuma ya mutanen yakin badar su ma Allah subhanahu wataala ya gabarta musu daga cikinsu akwai wanda suka yi bai'atul rijwan duka duk waɗannan wani matsayi ne da Allah subhanahu wataala ya sanya ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to dan wani rikici ya faru a tsakaninsu kai ka isa kai wani hukunci akan su kai awa to su Allah tun duniya ya ce ya yarda da su radiyallahu anhum wa radu anhu laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta shajara to ya zaka yi da su ga sahabin da a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta wasiƙa ya turawa qurayshawa akan manzo Allah ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na zai je zai yaƙe su Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wasiƙa da aka ba an ba wata mata tana guri kaza su manzon Allah ya tura sahabbai suka bi ta da gudu suka je suka je har gurin suka kamo ta ce babu suka ce to in ba haka ba za su yanke kansu tafi da shi ko su mata tsirara kuma su hudo abin don manzon Allah ba zai karya ba ƙarshe ta hudo ta bada aka zo aka karanta min balta ata ila kaza ila al-quraish a karanta ga shi da hannunsa daga wani zuwa ƙurishawa a nan take umar ya ya rasulallah ba ni uzini in sare kansa ya rasulallah manzala sallallahu alaihi wasallam ce umar ya zakai da mutanen da Allah subhanahu wataala ce ya gafarta musu mutumin da yake bada ta in manzon Allah ma ya gagar masu hukunci kai kuma kaiwa zaka yi musu hukunci kai kai inwa kawai rashin kunya ce da fitsara har wani ya faɗi wata magana akan waɗannan magabata annabi ma kan shiga shi ya annabin ya ma laifi umar ya ce a ba su dama su sare kan shi ya ce umar ya zaka yi da haƙƙinsu ya zaka yi da jinin mutumin da ya je bada sa'anin bawan allah ne ya fito ce ya rasu lakaku mun zargi gashi gashi gashi gashi kuma ya bada hujja gamsashiya ce dukkanku duk kuna da dangi a madina a makka kai kowa za a kare haƙƙinsa shi kuma bako ne ba ɗan gari ba ya ce ya yi wannan siyasa ce shi ma don a kula mishi da nashi ba wai rikin imani ne kuma allah ya tabbatar masa haka ne ba wai rikin imani ba ne ba to amma kaga su kuma harawa jawa suka kafirta aliyu suka kafirta umar in wa kafaru kullu man lam yakun ala dariqati kai suka ce duk wanda ma ba ba hanyar su yake ba su kuma gabaki ɗaya ma suka kafirta musulman ma gabaki ɗaya kun ga su kuma inda suka zo su wannan su ƴan fama suka gagara ta daraja ma su bada su kuma waɗancan suka yi azarɓaɓɓiya kama annar rawafid jaffu fi haƙƙi aksar sahaba kamar yadda kuma har yanzu su rafidawan su ma sun tankwashe haƙoƙin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasabuhum sun zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ɗan shi'a ne wa qalu innahum kuffar sun ce wa sahabban manzon Allah kafirai ne wa annahum irtadu ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam ɗan shi'a rafidawa su ce ai sahabban manzon Allah bayan manzon Allah ya rasu sun yi ridda sun zama kafirai hatta abubakar wa umar kai sun kafirta har abubakar da umarin gaba ke da to mi suka rage ma a musulunci ku faɗa mu bayan manzo Allah sallallahu alaihi suka ce da umar da abubakar duk gaba ke da sun kafirta sun yi da to mi ya saura a musulunci ba a magana su Aisha su Hafsa su waɗannan daman su a wajen su ɗan ciki babu ne to faɗa mun me saura a musulunci me suka rage ma musulunci kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mutu ya buta ya ba kafirai wa iyazu billah wa iyazu billah kenan duk addinin da muke gabaki daya har su in ma kenan duka addinin kafirci ne a yo babu abubakar babu umar wanda shi Allah subhanahu wataala ta izin huma fil gari Allah ya yabe shi to inda ba'adu mukana kafirai a wajen wasu 'yan shi'ar rafidawa su abubakar da umar ma kafirai ne wala ya su nuna minas sahabata illa alibait wa nafaran kalilan ba sa togaciya gaba da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama illa alibait kawai sai alibait wa nafaran kalilan da wasu 'yan jama'an kakkane da suke so daga cikinsu qalu suka ce innahu min awliya ahlil bait su waɗannan me yasan ya su ma waɗannan da suka rike suka ce a masoyan ahlul bait manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa suke sau kama annahum yushammituna ummahatil mu'minina kamar yanda suke zagin iyayen mu'minai bayan Allah subhanahu wata'ala ya ce wa azwajuhu ummahatukum iya matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne Allah da kanshi yace iyaye ne a gare mu baya halatta baya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu wani aure matan manzon Allah sallallahu alaihi wa uwarka ce ka aura mutum ya aure mahaifiyarsa to matan manzon Allah iyaye ne ga mummune ga baki daya na duniya to sai su kuma ga suna zagin iyayen mummuna kenan ya nuna su da ba mummunan ne ba mumuni ya zagi uwarsa to Allah ne faɗa alƙur'ani ba wani magana ne Allah ce wa azwajuhu matan manzon Allah ummahatuhu iyayenku ne to su kuma ƴan shi'a rafidawa suna zagin Aisha suna zagin Hafsa matar matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa afadil sahaba kai da manya manyan sahabbai masu daraja duk ƴan shi'a sun zage su rafidawa wa ala ra'si mu Abubakar wa Umar alaniya sa'annan kai a sama ta ƙololuwa shi ne abubakar da suke zagi da umar kuma alaniya a bayyane ba a ɓoye ba kaka ce ma abin a ɓoye suke yi lakin na humkar ya taraudan na anuhum wa ya zaharu na muwalatihim lahum ta ƙarruban ila ahalus suna wa mukhada'atin lahum saboda haka sai dai mi lakin na humkar ya taraudan na anuhum sai dai manabici ta ƙiya suna nuna sun yarda da su wai zaharu na muwalatim suna bayyana jibinta al'amuransu lahum taqarruban ila ahli sunna zuwa ma'ana kusanci da ahli sunna wa mukhada'atin lahum amma yaudara ne wai dan su samu kusanci da ahli sunna dan sun san ba haka ba ahli sunna za su ci ubansu to sai suke wannan yaudara shine mukhada'atin lahum dan yaudara dan abin ya sassauta in ba haka ba sun san an fi karfin su li'anna min aqaidihim aqidatu taqiyya domin yana daga cin aƙidarsu aƙidar da aƙidar taƙiyya taƙiyya shine ga abin da ya kake so amma ka ɓoye a zuciya ka ƙi bayyanawa don kasa in ka bayyana ba za ka sha ba to 'yan shiya suna da wannan taƙiyya in an ce wannan taƙiyya ba abin kirki ba ne ba mana munafici ne tunda in sun zo an fi ƙarfinsu sun san baya ba za su sha ba to sai su ɓoye wannan abu shine suke cewa taƙiyya sai su nuna maka a'a ai ba haka ne duk abin da ake faɗa innan kai da Allah ƙarya ne ake musu a'a ai ba haka bane ba to ku ku yi hattara radda suka yi ƙarfi suka kama guri to ɗaya bayan ɗaya sai sun niga bi suna sale fatar ku haka suka yi wa tarihi yana nan akwai babban malamin da suka bi shi a haida suka sale fatar da feɗe shi aka yi da reza ba su da imani ba su da tausayi duk waɗannan da murabidun da fadimiyun da duka ɗan shi'a ne wannan lokacin wannan daula lokacin da suka samu musulunci suka samu shugabanci kai kuma su ne suka ɗanɗana ma imamu ahmad bin hanbal masifar azaba akan maganar cewa alƙur'ani halitta ne ba maganar allah ba suka yi ta'azabtar da malamai tun malami yana juriya garzamar juriya don saboda masifa da bala'i wasu su yi gudun hijira wanda ka ma wani gudun da yake su suke shugabanci baka tsira ba ƙarshe malamai suka sallama kawai ba don saboda bala'i ya kai bala'i imam ahmad bin hanbal shi kuma shine yake sallamawa aka yi ta buga da shi saboda haka tun halifa ma'amun cikin zamanin halifar abasiya shi ne ya goya musu baya suka yi ta bala'in na ake ta wani masifa ya sa aka ɗaure shi aka ta'azatar da shi ƙarshe duk kowa ya ba da kai sai shi bai ba da ba aka ba da labari ya ce a kawo musu shi aka ɗauko imamu abu ahmad bin hanbal ahmad ne ce ko ahmad bin hanbal imam ahmad bin hanbal imam ahlus sunna wal jamaa aka ɗauko shi a mari a ɗaɗɗaure a galabaice da shi da wani ɗaya daga cikin wani malami wanda ya tsaya a bayansa suka tsaya za a kai su wajen halifa ma'amun ana kan hanya yayi addu'a ce Allah kada ka sa min ido hudu da wannan bawan Allah ya Allah kada ka sa in ga fuskata ta ka fuskar Mahmud shi kallon fuskar shi ba bai so ya roki Allah innal min ar-rijal rijal tun bayan Allah akwai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqul farasatil mu'min ku ji tsoron hangen nesa mu'mini shi addu'a ya roki Allah an dauko shi a marisa akai shi wajen shugaba Baghdad can capital ya ce ya Allah ya yi a roƙa Allah Allah kada ka nuna mu ido fuskar wannan bawan Allah ƙarshe ku an kama tafiya ana tafiya kafin a isa labari ya zo musu cewa mamun ya mutu halifa ya yi sujada ga Allah alhamdulillah aka mela su saboda haka sai ina shi wasu ne ko mutawakkil ne wanda ya yi hau shi ma ya ci gaba akan wannan aƙida tashi to an kausa da ubanka ma baranta na kai shi ma suka yi ta bugawa shi ma Allah su matala ya kau da shi ina ji mutawakil ne ina ji ba wannan wasik ne ina ji da ya zo to a nan ne aka ɗan su ya buga ya buga ya ce kai wani tsoho da taurin kai gare ka kai ne shi ma ya buga ya sha hamsu lafiya ina ji mutawakkil ne wasik shi da yazo shine Allah subhanahu wataala ya taimake shi sai ya karbi aqida ahlus sunna wal jamaa sai ya canza mulkin gabaki daya ya kori wannan aqida ta rafidawa wasik mutawakkil ne suka buga da shi wasik shi kuma shine da yazo kuma sai Allah subhanahu wataala ya taimaka ya fahimci Allah ya fahimtar da shi gaskiya aka dawo kan aqida ta ahlus sunna wal jamaa to saboda haka taqiya suke fa yazharuna li ahli sunna khilafu ma nuna saboda haka ɗan shi'a ɗin da suke ko gobe inda ya ɗan shi'a ne wanda ya kumshi wannan nan to zaka sami shi yana da wannan munaficin taqiya in aka hadu da ahli sunna zaka ya koma ba ya ɓoye ba zai bayyana a sai dai nuna a abin ba haka bane da sauransu ba to saboda haka in basu da dama ba su samu dama ba to sai su koma su laɓe sai su raɓe kamar yadda kiristoci suke yi yahudu da nasara don allah ce la ya aluna kuma kabala tirin da suka samu dama wallah ba za su take damu ɓanna ba wadda ma'anitum kad badatil bagada'u min afwahihim wa ma bi wa ma tukhfi sudur wa ma tukhfi sudurihim akbar allah ce kiyayya da gaba ta bayyana a cikin zukatansu a cikin bakunansu amma abinda zuciya take boyewa nan munafici da kiyayya da adawa Allah ce yafi girma to haka yanda kullun kaga yahudu da nasara kawai su wannan lumtu kwanto ne kawai suke yi idan aka fi karfinsu su yi ta aiki da kasa radda suka samu dama to ran na zan kuɗaɗɗana kudi ba kafiran ko annan makwabta mu kafiran kasar lokacin obasanjo da suka samu dama nasu ya hau wani bala'i ne ba a najeriya ba wani yaƙi ne ba su buga ba ba su tada ba a jas mutum nawa a kai shi amma in musulmai suna yin shugabanci sai a zamna lafiya amma da sun samu kadiba dan bala'i da ya bala'i ba har abdi arnancin obasan jama sai da ya cire gwamnan jos saboda ya rasa gada watanin amsa zai ba duniya ba wai tsoron allah ne bai sanya ba a tsoron duniya ne to amma musulmai kullum suna sakaki in kaga an zamna lafiya to musulmai su suke da rike su suke da zimamu abu kadiba ko lokacin da daulolin musulunci suna yin shugabanci ai ba a zubar kashe-kashen zubin nan ta'addanci da terrorist da sauransu amma yanzu da duniya ta hadawo hannun kafirai kadiba zalumincin da ake yi a kirkira 'yan ta'adda 'yan waye da sauransu to a ce amma ahalus sunna wal jama'a to saboda haka su kuma ahalus sunna wal jama'a yanzu kenan kun ji aqidar shi'a rafidawa hawarijawa da sauransu yato to amma ahlus sunna wal jamaa fa yuhibbuna jami'a ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama to saboda su kuma suna son dukkan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa yatarawdawna anhum kuma sun yarda da su wa yarawna annahum afdal hazil ummat ba'da nabiyha sallallahu alaihi wasallama a matsayin ahlus sunna wal jamaa a matsayin sahabbai a wajen ahlus sunna wal jamaa bayan annabi sallallahu alaihi wasallama a duk duniya wannan al'umma ta manzon Allah to babu kamar su wannan shine matsayin sahabbai a gurin ahlus sunna wal jamaa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu kamar su a duniya wa anna Allah ihtarahum li suhbati nabiyhi wannan kuma Allah ya zabe su domin su zamantakewa su yi makwabtaka su yi abuntaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ku ha annabi na kwarai ku Allah ba zai zaba mushi mutanen banza ba kenan zabi ne da gun Allah wa yamsukuna amma hasala bainahum min at-tanazu saboda haka aqida ahlus sunna wal jamaa game da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta na daya suna son ya sahabban manzo Allah kuma na biyu sun tabbatar da babayen sahabban manzo Allah babu kamar su a cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na uku kuma suna kamewa game da abin da ya faru tsakanin sahabbai na jayayya da gardama da fadace-fadace da sauransu baka isa ba kame bakinka shine kawai suna kamewa Allah kaɗai ya san matsayinsu wa yarawna annahum mujtahiduna ma'juruna matsayin aqida ta ahlus sunna wal jama'a game da sabon manzon Allah suna bayin Allah ne mujtahidai masu kokari ma'juruna kuma za su samu lada akan wannan kokari da suka yi li musibu minhum ajrani wanda aka sami wanda aka cutar da shi yana da lada guda biyu ladan musiba lada na bala'in da ya shiga da sauransu walil mukhdi ajr shi kuma wanda ya kuskure yana da lada guda ajrun wahidin ala ijtihadi akan kokarin sa domin duka ijtihadi ne kowa ijtihadi ne a wurin wanda yake da ijtihadi shi wancan yayi ijtihadin sa shi ma wannan yayi ijtihadin sa ma'ana kowa ya nashi kokarin kowa iya nashi fahimta ne yasa suka yi wannan jayayya to a wajen jayayyan nan sai aka kashe wannan to wanda aka kashe shi yana da lada biyu ladan ijtihadi dai da kuma ladan wannan musiba ta same shi wanda shi kuma ba kashe shi ba shi yana da lada guda ladan ijtihadi ba san zuciya ne suka sa ba a'a iya kuwa yayi kokari yayi fatawa ne akan fahimtar shi wa yarawna anna afdaluhum abubakar kuma aqida ahlus sunna wal jamaa suna ganin mafifici daga cikin sahabbai babu kama abubakar suma umar sanan umar ثم عثمان سنة عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين سنة علي الله قارا مس يردا غباكي دا ودان سنة كما خلفاء الراشدين ويحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما أهل السنة سنة سنة يالن جدا منصون الله صلى الله عليه وسلم ويرون أن لهم حقين كما أهل السنة سنة ganin cewa gidan sahabban wannan iyalan gidan manzon Allah alibaitinsa suna da haƙoƙi guda biyu haƙƙul islam haƙƙi na musulunci wa haƙƙul ƙarabatu min rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da kuma haƙƙi na kusancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fayawalunahum wa yataradawna anhu saboda haka suna jibinta al'amuransu kuma sun yarda da su wannan shine matsayin ahlus sunna wal jamaa kun ga su ma sai suka matsaka tsakiya sabanin waɗancan da suka yi azarɓaɓɓiya da kuma su kuma waɗannan wanda suka danne suka toshe haƙƙin su kuma ahalu suna su zama tsakatsakiya wannan ita ce aƙida kullum ahalu suna wal jama'a Allah ganar da mu Allah fahimtar da mu anan zamu tsaya subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم